إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da bakwai ga watan rabi ulifani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asarimul batta littasaddi lissaharatul ashrar littafi ne na babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata dai mun karasa bayani game da kashe-kashen sihiri a wajen razi da kuma ragibul asfahani wanda shi malam ainihin wato wahid bin abdulsalam bali yake cewa abinda mu wannan littafin ya mai da hankali a kai ba waɗancan kashe-kashen da su suka kawo ba a akan gaba mafi mahimmanci ta shi sihiri tsafi da sauransu shi ake magana ko shi za a yi magana a cikin wannan littafin bayan wannan kuma sannan sai ya gaya mana ƙarƙashin fasali na hudu sai ya ce akwai dalilan da ke sa tsafi da sihiri da bokanci da bokaye suke yaduwa a cikin al'umma ya ce sabubban suna nan da yawa wanda su daga ciki ya ce akwai yaduwar jahilci a cikin al'umma da al'ummar da ya zamanto jahilci ya samu gindin zama a cikinta to samuwar bokaye da tsafe-tsafe da jefe-jefe ba abun mamaki ba ne a cikin wannan al'umma duk abu na biyu sai kuma kiyayya ƙin juna hasada wato mugunta da sauran makamantan irin waɗannan wannan shi ma tsakanin mutane kuma musulmi da wayanda ba musulmi ba wannan shi ma ɗaya ne daga cikin sababin da ke sa wato tsafi da bokanci da bokaye su yawa cikin al'umma abu na uku wanda shine za mu tashi a kansa alal mu'allif rahimahullahu ta'ala yace tasalludul kuffar alal muslimin daga cikin sabubban da bokanci da bokaye suke yaduwa a cikin al'umma shine tasalludu al kuffar alal muslimina samun dama da kafirai suka yi akan musulmi fa innahu domin minal musallami bihi yana daga abin da aka sallama wal mushahid iyanan kuma yana daga abin da muka gani da idanunmu anna wujudal kuffar samuwar kafirai fi awsatil muslimina a tsakankanin musulmi mughaddin li kulli mufsidin fil ard wannan ita ce hanya mafi sauri da kowane mabarnaci a doron ƙasa yake iya samun dama ya yi barna idan musulmi ne iso iso akwai dokokin musulunci a cikinsu za a ga suna tafiya su bai daya amma shigowar waɗanda ba musulmi ba cikin al'umman musulmi wannan hanya ce mafi sauri wajen yaduwar fasadi da barna a cikin al'umma wa tabir bi wujudil a'da kayi la'akari da samuwar makiya musulunci fi qarrati afriqiya a cikin daulolin afirka fa inna sihra fiha akthar za ga wayannan kasashen wayanda arna ko kafirai makiya addinin musulunci suka samu gindin zama a ciki to za a ga sihiri da bokanci aksaru ya fi yawa kasiran min al-buldan al-islamiyyah al-ukhra sama da yawaitar sihiri da bokanci a sauran garuruwan musulmi waɗanda babu cuɗanya da waɗanda ba musulmi ba wa zalika bi sababi bi sababi kasrati tawajud al-aduwi al-mughtasib fiha wannan ko kasashen kafirai sun shigo ciki saboda wato bi sababi kasrati tawajud al-adu saboda yawaitar haɗuwar makiya musulunci al-muhtasibi yan wato kama guri zauna fiha da suka mamayi wasu cikin kasashe wallahu musta'an da haka wannan ita ma malam ya sako ta cikin hanyoyin da ba sihiri kadai ba duk wata barna to tana shigowa cikin al'umma matukar aka samu kafirai da arna sun samu sun samu wato yan kama guri zauna wanda za su zo su zauna cikin musulmi su shiga ciki to dole za a ga al'adu sun bambanta aƙida ta bambanta dama za su ci faɗa da addini ta duk inda suka samu dama da haka wannan ita ma wata hanya ce wa'anda wato aka samu yaɗuwar bokanci da bokaye a cikin al'umma Allahu musta'an Allah ya taimake mu sababi na hudu yace intisharu afkaril firaqi dhallati wal haddama yaɗuwar tunaninnika irin na ƙungiyoyin ɓata da kuma masu rushe addini kalmutasawwifa kamar masu bin sufanci warrafida da masu bin shi'anci galibi za ga bokaye suna alakanta kansu da waɗannan za ga in kaga professional boka za ga to yana yana danganta kansa ko da sufanci ko da shi'a in ka duba za ko wajen ka je kila inda yake bokancin sa kila za ga hoton wasu daga cikin wayan da ake ganin ko dai sufaye ne ko manyan yan shi'a an fahimta to da aka yakuwar wa'annan alfiraqu dhalla wal haddama masu ainihin wato ruguza addinin musulunci kalmu tasawwifa malam yake cewa kaman ma wato sufaye war rafida da yan shi'a wa akhtaru min zalika al batiniya yace waɗanda duk suka fi waɗannan hadari kuma sune yan batiniya mutum ya yi ta'aza ya ce to ku kuna amfani da zahiri ne shi dan batini ne an fahimta yawa wanda su wai gama garin mutane su ne masu yin amfani da alkur'ani da sunna suke yin amfani da shari'a ta zahiri su za ka iya ganin mutum ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi wata katobarar kai kake ganin ya yi katobara ba ga sai su ce ma ba ga halluru ba wai kedir an fahimta ba ga halluru ba da suka yi tafiya da annabi Musa shi annabi Musa masanin zahiri ne shi kuma halluru shi kuma masanin batini ne da haka shi annabi Musa yana amfani da shari'a ta zahiri shi kuma halluru yana amfani da ainihin wato batini shi yasa ya zo ya kashe yaro annabi Musa da yake shi bai san ilimin batini ba ya hankalinsa ya tashi yake ganin dan me za a kashe yaro halluru ya fasa jirgin ruwa annabi Musa hankalin sai tashi ya ce a mutane sun dauke mu kyauta za ka fasa musu jirgin ruwa saboda shi yana amfani da shari'a ta zahiri to akwai kaga ma waɗanda suka fi wayancan mutasawwifa da rafida hadari su ne yan badiniya wanda daga cikin su akwai ismailiya akwai karramiya wayannan duk wasu wasu wasu ne wayanda duk kuma yawancin su shi'a suna dangantuwa ne zuwa ga shi'a ina fata an gane kuma ko yanzu ka duba zai wahala ga duk wani boka da ya fice za a ga galibi yana danganta kansa da ɗaya daga cikin waɗannan. Na biyar Adamu ma'arifacin hatsarin sihir alal mujtama'at. Sannan abu na biyar daga cikin sababi ko hanyoyin yaduwar bokanci da bokaye shine rashin sanin haɗarin sihiri da tsafi a cikin al'umma. To kaga kenan irin wannan karatun da makamancinsa na wayar da kan mutane da karantar da su su gane hadarin bokaye da hadarin zuwa wajen bokaye da hadarin tsafi da jefe-jefe tsakanin juna to wannan duk za a ga duk inda dama kaga can malam ya gaya mana duk lokacin da jahilci game da addini ma yayi yawa cikin mutane to za ga ba a bawa Allah da abiya faru sai a ce ka je ka kai wajen malam akwai malam gobe da nisa da abiya mutum ya ga abin da baya so ko baya son ganin wani ko kaza sai jifa ya jefe shi ma ya jefe shi da sauransu shine zaka dinga jin a kasar Hausa ana jifa jifan sa aka to saboda haka wannan yaduwar bokanci a cikin musamman al'umma to kaji wannan ba su kenan ba amma wasu ne daga cikin hanyoyin da ana iya samun bokanci ya yada a cikin al'umma ta waɗannan hanyoyi to me me kawo na biyar to bari in duba ina jin shafi na nawa ne talatin da shida hamsin da biyar to nan ma dai kaga adama ma'arifata khatar sihir al mujtama'at ka zama sha zigen magani menene ya rubuta to bar mu karanta wannan za mu karu shi ma akwai mai irin wannan bugun shi kuma sai ya ce na biyar din wato akwai da'afu galibiyati ko galibiyati du'a wal khutaba wa immatil masajid fi ada'i dirasatihim ad-diniyya wai akwai rauni daga cikin hanyoyin yaduwar sihiri yace akwai raunin galibin addu'a masu wa'azi masu da'awa zuwa ga addini wal khutaba da masu yin hudubobi a mumbarin juma'a wa himmatul masajid da limaman masallatai fi ada'i dirasatihim to gaskiya akwai rauni daga galibin cikin su galibi daga cikin su wajen bayar da sakon su irin na addini adda ila qabuli shubahin kasiratin muta'alliqa bi sihr wannan ya bayu zuwa ga karɓar wasu shubuhohi masu tarin yawa da suke da alaƙa da sihiri wa sahara da kuma bokaye khususan musamman anna amran saharati ghamidun al'amarin bokayen nan zurfin al'amari ne shi yasa galibi duk wanda ya je ba wai da yawa za ga akwai wanda sun san hadarin zuwa wajen boka to amma tun da sanin waye boka da bokanci wani abu ne wanda yana da zurfi to sai wani ya je a ce masa a shi ba ma ba boka bane fa kaza yake yi kaza yake yi ai kawai addu'a zai maka a ruwa ka sha ko kuma kawai cewa zai zai maka karatun alkur'ani ko kaza ko kaza to saboda haka wannan shubuhohin musamman game da sanin al'amarin wane ne boka la yudriku illa afzazar rijal wanda babu wanda yake sanin haƙiƙanin boka da bokanci sai ɗaiɗaikun mutane wa ashabil ittila da kuma masu tsinkaye da hangen nesa alama kutiba fihim min ahli ilmi wal fiqh bisa ga abin da aka rubuta game da bokaye da sufofinsu daga malamai ma'abota ilimi wal fiqh da kuma masana fiqh ka duba irshadun nazir a shafi na 99 zuwa na 100 wannan shine abin da shi kuma a nasa bugun aka kawo wanda babu a cikin namu dai kaga mun sake samu ma'ana kenan akwai gazawa da ake samu daga malamai masu karantarwa a makarantu na matan aure makarantu na irin wato maza makarantu na yara matasa to wannan da kuma hudubobin juma'a da ya kamata a dinga yawan yin tunda mambarin juma'a wani guri ne wanda ake isar da sako na a ja hankali a kwadaitar ko kuma tsawatar da mutane game da wani abu wanda bai da kyau sannan makarantu a dinga sa manhajoji wanda suka shafi musamman tace tauhidi da abin da yake ruguza tauhidi irin su shi wannan bokanci da tsafi da da aka shi malam a wannan na nasa na biyar sai ya kawo wannan gaba cewa akwai rauni da ake samu na galibin addu'a da masu khutba da immatul masajid ko da masallacin kan salawa da minti biyar a tashi wata rana liman yayi sallah ya tashi wa mutane bayani game da hadarin bokaye ko sufofin bokaye ko ga da yanda ake fitar da mutane da sunan neman magani da sauransu wannan zai taimaka wajen mutane a zaman an waye na fata an gane ahammiyatu ma'arifati ma'arifat ahammiyatu ma'arifatu alamati sihir wato mahimmancin sanin alamomin wato asahir boka ahammiyatu ma'arifata alamati sahir mahimmancin sanin alamomin boka lalle yana da matukar muhimmanci mutane wasu san boka saboda duk bokan ba akwai wanda wato professional ne da an sani akwai abubuwa da yake yi wanda duk an san me yin su boka ne sannan akwai wanda boka ne amma ba a zahiri ba za ka gane boka ba ne saboda abubuwan da za ka iya gane bokan da wuri shi ya ɓoye su baya yi to shi sa sai malam zai ba mu yake cewa akwai matukar muhimmanci ma na mutane su san yadda za su dinga gane boka tunda kamar yadda muka ce dole dan adam ya ci ya sha kuma dole ne magani to duk dai da niyyar neman magani ko neman waraka ko neman biyan bukata ake nausawa wajen malamai ko wajen masu magani to dole sai mutum an ya san muhim wato ya san alamomin da zai gane wannan irin wanda shari'a ta ce je neman magani ne a wajensa wannan irin wanda shari'a ta ce guje shi ne kai ya je neman magani wajensa ta'riful alama lugatan to me tace ma'anar alama a larabci asima ita ce asimatu wal muradu biha huna abinda ake nufi da al alamatu ko asimatu anan ma dalla ala shay dukkan abinda zai nuna ma wani abu wa mayyazahu ya bambance shi an gairihi daga wanda ba shi ba ita ce alama wato abinda ake nufi da alama da larabci asima abinda ake nufi da asima shine abinda zai nuna ma wani abu kuma ya fayyace ma shi yanda za a gane shi ka kuma gane wanda ba shi ba wannan shi ake nufi da alama to yanzu malam yana so ya mana fashin baki ya gaya mana ya wa'anne irin abubuwa ne wa'anne za su fayyace cewa wannan boka ne wannan kuma da ake zuwa wajen ba boka bane wa yanbaghi an ta'lama akhi muslim yace ya kamata dan uwa musulmi ka sani anna ma'rifatal alamati dallati ala zahir lallai sanin alamomin da za su nuna maka ɗan boka ko sihi ko mai sihiri amurin muhimmin jiddan al'amari ne mai matuƙar muhimmanci. li'anna tamyiza bainal ashkhas domin bambance tsakanin mutane ya kuni yana kasancewa ne bi ma'arifati alamatihim da sanin alamominsu addallati alaihim wanda alamomin suke nuni a kansu. ولهذا جاءت الاحاديث الكثيره dan haka ne ma hadisai masu tarin yawa suka zo fi zikir alamatin cikin ambatan alamomi yustadallu biha da ake yin hujja da waɗannan alamomin ala khairi ahliha a bisa alherin masu wannan alamomin za ga hadisai suna faɗan wasu alamomi alamomin ainihin imani alamomin kaza wanda wannan alamomin su suke nuna wannan masu wannan sufofin masu wannan alamomin mutanen kirki wa alamatin wani lokaci kuma ga wasu hadisan sun zo da bayanin wasu alamomi yustadallu biha da ake iya yin hujja da kafa dalili da waɗannan alamomin alan hirafi ahaliha akan karkacewar masu wannan alamomin cewa ba mutanen kirki bane ba akan hanya suke ba wa min zalika ma jaa an Anas wa ghairi daga cikin irin waɗannan hadisan shine hadisin da yazo daga Anas haka ne ko wa ghairihi da waninsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayatul imani alamar imani hubbul ansar kaunar al'ansar mutanen sahabban madina wa ayatun nifaq alamar munafurci bughdul ansar kim sahabbai yan madina wa bawwabal bukhari imam al-bukhari yayi babi lil hadith ga wannan hadisin bi qawlihi da fadin sa alamatul iman sai ce alamomin imani daga cikin alamomin da za ka gane wanda yana da imani shine kaga yana san al-ansar to alamomin munafurci ba ka ga mutum yana rara gefe yana nema ya zagi wani sahabi cikin sahabban al'ansa to annabi ya gaya ma ka gane shi in ka ji ya dirawo wani cikin sahabbai al'ansar to munafiki ne in ku kaga yana kaunar su to alama ce ta imani na ba ta gane kaga wannan ya alama ce san su alama ce ta me imani kin su alama ce ta me munafurci وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأن حديث الإمام البخاري أتكين كتاب مناكب الأنصار hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da hudu ya ruwaito shi wa an abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min alamatin nifaq yana daga alamomin munafurci kaga ashe munafurci ma yana da me alamomi to ashe ba mamaki boka ma yana da me alamomi tunda munafiki yana da alamomi mai imani yana da me alamomi wannan hadisin Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Iman hadisi na 33 haka Imam Muslim cikin Kitabul Iman hadisi na 100 da ainihin wato bakwai wa zikiru alamati ahlil ijram matsalabin shar'i ambatan alamomin masu laifi abu ne da shari'a take nema matsalabin shar'i shine abun da shari'a take nema ta yi maka bayanin cewa alamomin laifi ko masu laifi shine kaza da kaza in kaga kaza alama ce ta mutum mai laifi ne alama ce ta mutum mujirimi ne qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa kadhalika nufassilu al-ayati kamar haka ne muke fayyace ayoyinmu walitastabina sabilul mujrimina domin tafarkin mabarnata mujrimai ya bayyana me yasa Allah ta'ala ya tafsilin ayat sai ce litastabina sabilul mujrimina dan a gane wannan hanya ta mujrimai ce da kuma wannan hanya ba ta mujrimai bace kenan tafsilin ayat kazalika nufassilul ayat kamar haka muke fayyace alamomi na al-ayat muke fayyace alamomi walitastabina domin sabilul mujrimina hanyar mabarnata tastabina ta fito fili kowa ya ganta da aka ga shi fadar alamomin abu ko kishiyarsa wannan sunna ce ta alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suratul an'am wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa wala ya'tunaka bi matsalin ba za su zo maka da wata hujja ba ko wata shubuha illa ji'inaka bil haqq mu kuma sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsiran da mafi kyawun fassara in suka zo da wata shubuha wani abu da zai rikirkitar a matsayinsu na waɗanda ba su yi imani da annabawa ba ba su yi imani da wato littafan da Allah ya saukar ba Allah ya ce to mu kuma za mu zo maka da ainihin wato gaskiya da kuma kyakkyawar fassara da kyakkyawan tafsiri fa kullama ja'a as-saharatu bi hilatin sihiriyya dan haka duk lokacin da boka ko matsafi ko dan sihiri ya zo da wata dabara irin ta bokanci da tsafi, ƙayyadallahu min hamalatil Islam man ya fudahuhum, Ubangiji ta'ala zai ƙaddara daga cikin waɗanda suke ɗauke da wannan addini na Musulunci, Allah zai ƙaddara wa man ya fudahuhum wanda zai fito ya dinga kunyata su, wa ya shifu zaifahum ya dinga tona asirin wato ƙaryarsu da kuma algus ɗinsu shi ne zai algish wal kabi ma'ana duk lokacin da aka samu wasu bokaye sun zo suna damfaran mutane suna wa mutane dabara da irin ta bokanci to a lokacin kuma sai Allah ta'ala ya tayar da wani ya kaddara wa wani cikin malamai ko wasu cikin masu du'a kamar yadda shi kaga malam wahid bin abdulsalam bani a daidai wannan lokacin ya irin wannan littafi da ake da bukatarsa wanda zai fito ya dinga tona ya dinga tona asiri yana bankada game da ainihin wato bokanci da bokaye wa bi ma'rifati alamati sahara da sanin da sanin alamomin bokaye ne ya kunul muslimu ala hadarin musulmi zai kasance akan taka tsantsan min sharrihim daga sharrin su wallahu almusta'an Allah ya taimake mu irshadun nazir ila ma'rifati alamati sahir sunan wannan littafi ne irshadun nazir ila ma'rifati alamati sahir ka duba ainihin wato a mujalladi na tara shafi na takwas alamati sahir alamomin dan sihiri yumkinu zai iya yiwuwa liman utiya shay'an ga wanda aka bashi dan wani abu minal firasati na firasa firasa shine almahara fi ta'arrufi bawatin al'umur ma'ana zai iya yiwa ga duk wanda Allah ya bashi ƙwarewa ta fuskar gano ɓoyayyin al'amura ta ake kira firasa ko ka ce hangen nesa wasu suna fassara shi da firasa ma'ana zai iya yiwa ga wanda Allah ya bashi hangen nesa ko ya bashi ƙwarewa wajen gano ɓoyayyin al'amura an yi dirika ha cikin sauƙi zai iya gano ya kuma riski waɗannan alamomin boka ɗin duk wanda Allah ta'ala zai iya yiwa wanda Allah ya bashi wannan da ya ga boka zai gane shi ce wannan boka ne kafin ma a fara wani dogon bayani da an zo zai ce to ku sake koma wannan ina zuwa na gane boka ne wa minha daga cikin waɗannan ainihin wato alamomin annazaru ko daga cikin irin wannan firasa din ma'ana daga cikin irin hangen nesan wanda Allah ya bashi wannan firasa din shine wa minha daga ciki annazaru ila wajhi sahir kallon fuskar bokan yana kallon fuskar bokan zai gane wannan ba malamin Allah da annabi bane boka ne an fahimta fa yastashifu fihi qubhan domin zai ga wani muni ya bayyana a fuskarsa wannan wata firasa ce Allah ta'ala yake ba duk wanda Allah ta'ala ya bashi wannan firasa din za ka ga saboda mutum ne wanda sun yi fada sun yi baran-baran da addinin musulunci ba shi ba Allah ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam to ya fuskar za ta yi wani annuri ko ya shafa mai da basilin mai kuma ga tana kyalli kai da Allah ta'ala ya baka wannan sai ka dinga ganin wani muni a fuskarsa wa zalika min athar al-kufr to me zai hana fuska sai muni kuwa saboda tasirin kafirci wal iyazu billah muna neman tsarin Allah aw sama'u sautihi ko kuma daga jin sautin sa an fahimta fayudiriku zai gano boka ne halan nan take min nabra min nabratihi daga irin yanda yake daga murya yana saukewa shine nabra min nibratihi daga yanda yake daga murya yayan ce kaza kuma ya kasa kaji yana dai murya sai yana yana abin magana ta ba irin ta sauran mutane bace to daga jin yanayin yanda yake magana wa lahani qawlihi da kaifin bakinsa na fatan gane da kaifin bakinsa shine lahani qawli annahu yuhimu sami'ahu salahahu da wannan kaifin bakin sai ya rudar da mai saurarensa salahahu kirkinsa sai dinga ganin kamar mutumin kirki ne wa hirsahu ala shifa'ihi da kuma kwadayin shi wanda ya je wajensa akan warkar da shi ko kuma kwadayinsa yanda shi wannan bokan yake kwadayi akan ya warkar da wannan mara lafiya ma'ana ya dinga amfani da wasu kalamai masu zaki waɗanda zai rudar da wannan mai sauraron nasa ya dinga nuna masa nagartarsa da kirkinsa shi bokan sannan kuma da yadda yake kwaɗayi wajen warkar da shi da bashi magani wa min zalika mutaba'atu tasarrufati daga cikin irin wannan shine bibiyar tasarrufat dinsa sa'an kana bibiyar harkokinsa na yau da kullum za ko dai baya zuwa sallar jam'i ko baya zuwa sallar juma'a ko za a ganshi dai in kana kula da tasarrufat dinsa to wannan shi ma haka fayumayyizu shi wannan wanda Allah ya bashi wannan ta hanyar tasarrufat ɗin bokan zai iya bambancewa bi hasafatihi da irin kaifin harshensa muhawalatahu talbisa zai gano cewa ƙoƙari yake ya rikirkita ya kuma ruɗar da alal marid ya ruɗar da mara lafiya bi'ihatin bi'iha'atin jasadiyya da wasu irin motsi ko ishara alamomi irin na jiki ka ta harikil yadain kamar mun motsa yan hannaye an fahimta yana daga ciki an je wajen sa ga ko ya kafe idan sa haka yana ta kallon wani guri ko ga yana ta motsi da hannun sa haka ko ya tashi ya dinga wani abin nan yana abin nan yana wani saubatu haka annabi yana daga cikin alamomin da za a gane boka ne wa igmadil ainain da rantsa idanunsa ga ya rufe ido Allah ya ce shi ma yana daga ciki fa yu'lamu annahu sahir to shi wanda Allah ya bashi wancan wato kwarewa ta fuskar gano boyayyen al'amura wanda Allah ya bashi wannan hangen nesan zai gano annahu sahirun wannan boka ne daga ganinsa daga jin maganarsa wannan zai gano cewa wannan boka ne la khaira fihi babu alheri a tare da shi babu alheri a wajen wato tattare da zuwa wajensa lakin ma'a zalika sai dai duk da haka fa inna sammata alamatin zahira akwai wasu alamomin na zahiri na fili wancan kaga sai wanda Allah ya bashi irhasa wanda Allah ya bashi fira wato firasa wanda yake da hangen nesa to shine in ya kalli bokan ya ji maganganun sa nan zai gane to akwai banda wannan akwai alamomi na zahiri da kowa ma zai iya gane wannan boka ne in dai ka gane wannan alamomin to alamomin cewa wannan mutum boka ne yumkinuka ta'arrufa min khilaliha ala zahir zai iya yiwa gare ka mai sauraron karatu ka gane boka ta cikin waɗannan alamomin minha daga cikin alamomin da ake gane boka yas'alu al-marida an ismihi wa ismi ummi aje wajen mai magani ya fara tambayar ya sunan mutum in ce a yi sunan mutum kaza ya ce ya sunan mahaifiyarsa tambayar sunan mutum da sunan mahaifiyarsa wannan is a clear indication cewa boka ne ka gane kawai wannan boka ne da ya an je wajen wani mai magani aka ce yana ba da taimako ko yana kaza ana zuwa aka ji yana tambaya da sunan mara lafiya da sunan mahaifiyar mara lafiya to kasancewa boka ne ka koma can ƙasa la'allal illata filistifsari alismil um watakila dalilin da ya sa yake neman sanin mahaifiyar mara lafiya anna shaitan aljin su shaitanin aljanu la yasbutu nikahan ko la yusabbitu nikahan bi aqdin shar'i su ba sa tabbatar da auratayya da irin daurin aure irin na musulunci da haka su suna ganin su ba sa yadda da irin daurin aure irin namu na addinin musulunci amma kaga ai babu kokonto game da mahaifiyarka ita jinda daga cikin da ka fito ita ta haife ka ina fata an gane su ba su yarda da irin wannan akadin na cewa ga miji ga mata su a daura musu aure a kulla aure sannan su haifi yaya ba da haka shi yasa wala Allah wannan shine yasa su shedanin suke so su san sunan mahaifiyar ainihin mara lafiya kama kama anna fihi aidan mukhalafatun kama anna fihi aidan mukhalafatan liqaulihi ta'ala kaman yanda kuma cikin tambayar sunan mahaifiya har wa yau akwai saba wa faɗin Allah ta'ala ud'uhum li aba'ihim huwa qasatu inda Allah tunda dama duk inda shari'a ta yi to su kuma matsafa ko kuma aljanu su kuma aka san haka suke shedanun aljanu su kuma dama kullun suna cin karo ne da shari'a da haka tunda an ce a kirawo mutane da sunan iyayensu to shi ba za a kira ba za a zo ba zai tambayi sunan mahaifi ba sai dai tambayi sunan mahaifiya kaga anan ma an akasta alqur'ani alkur'ani ya ce udu'uhum li'aba'ihim ku kiraye su da sunan ubanninsu ko a fasatu inda Allah shi ya fi daidai shi ya fi zama gaskiya shi ya fi adalci a wajen Allah a kira ka da sunan babanka da shi ya biya sadaki ya yi ɗawainiyar ka aka samu cikinka to tun da Allah ya ce a kira ka da sunan uba to shi kuma aljani sai ya ce shi kuma sunan uwar yake so wa fi dalabil ism aidan a cikin neman suna dai har wa yau ahammiyatan akwai wani muhimmancin bin nisbati lisahir dangane da shi bokan haitu innahu inda shi bokan shi kuma daga cikin hikimar ya tambayi sunanka da sunan mahaifiyar mara lafiyar din innahu yajma'ul arqam yana hada wasu nambobi ne almuwaziya waɗanda suka zo daidai li aharufil ism ga haruffan wannan sunan liyanzura dan ya ga muwafaqatuha muwafaqataha dan ya ga dacewar sunan mara lafiya da na mahaifiyarsa li burujin ma ga wani buruji na taurari cikin taurarin da yake mu'amala da su shi sa sai ka rasa gane hikima kaga dai mala yace la Allah wannan saboda su aljanu ba su yarda da daurin aure irin na musulunci ba na biyu kuma zai iya yiwa saboda an ce a kira ka da sunan babanka to shi kuma sai ce sunan uwa yake so na uku kuma saboda sunan da na mutum da na mahaifiyarsa akwai wasu sunayen suna da arkam nambobi idan sunan mutum adam sai su ce wannan alif din lamba kaza dalun din lamba kaza mimun din lamba kaza to in aka ce ita kuma sunanta adama sai a ga cewa a ina suka yi ta ɗabu in an kalkula nan an buga nan da nan an fahimta to wannan shine ma'ana abin da suke so su tara wannan arkam din wato nambobin almuwaziya waɗanda suke dauranta suke kusa da harufin ism da haruffan wannan sunan liyanzura dan shi bokan ya ga muwafaqata hali burjin ma wannan sunayen sun yi daidai da nambar wani buruji cikin burujin taurari fayustalhamun naf'a to in sun yi daidai sai a kimsa masa a zuciyarsa ya ce to abinda ake son yi zai yi amfani wa yustalhamun naf'a sai a kimsa masa amfani cewa abin an yi shi zai yi amfani au daf'i dur ko kuma tunkuɗe cutarwa min rauhaniyatin min rauhaniyati kawakiba zalikal burj wato daga rauhanan wato taurarin wannan buruji din wal yanzura min khilal ismi shaks wasu ummihi aidan sannan bokan zai sake dubawa har wa yau a cikin sunan mutum mara lafiya da sunan mahaifiyarsa sai sake duba ila hurufin hurufin zuwa ga wasu haruffan mushtarika waɗanda suka yi tarayya can akwai wawun nan ma akwai wawun can akwai ba'un nan ma akwai ba'un a cikin sunan yastadillu min khilaliha to sai yayi hujja ya kafa dalili wato ya zama yayi izina da su ta cikin wannan lissafin alal mawdi'i dafn sihir wai ta nan zai gano a inda aka binne sihirin wannan nambobin ya sunan mara lafiya a sunan sa kaza ya sunan majin sa kaza to sai ya tara sai ya ga wayanne irin haruffa ne suka yi mutabaka suka yi daidai da juna a cikin sunayen nasu to ta nan zai gano in sihirin da aka yi wa nan yanzu shi aka zo wajensa to zai ce sigirin a guri kaza aka binne shi wal iyazu billah fi ardin aw fi miyahin yace kuma a cikin ƙasa aka tone aka tona aka sa wannan sihirin aw fi miyahin ko kuma a cikin ruwa aka jefa shi bi hasabi za'amihim gwargwadon dai yanda suke riya qatalahumullah Allah ya tsine musu an ji wannan na farko daga cikin hanyar da ake gane boka akwai mai tambayar sunan mara lafiya da sunan mahaifiyarsa na biyu dalabuhu min almaridi tazwidahu bi asarin min asarihi almadiya wato shi bokan zai nemi mara lafiya da ya kawo masa wasu alamomi cikin alamomin da suke na jikinsa wato wasu alamomi wani asar cikin asar almadiya wanda suke kalmish kalmushdi ya ce kamar ya kawo masa kum ɗinsa wasau ko tufafi au mushaɗatin ko gutsatsarin gashi da suke karewa an taji kai ma ya buƙafil mushdi ko kuma ainihin almushaɗa shine ma ya buƙafil mushdi irin gashin da yake yin yake makalewa a jikin kum min asari sha'ar inda tasirihi na ainihin wato tasirin gashi lokacin da ake taje shi au imamacin ko kuma ce kawo rawani in mai mabocin sa rawani ne ila har zuwa ƙarshe da aka duk lokacin da aka je wajen mai magani aka je ya ce to sai an yanko masa kumba ko sai an kawo masa gashi ko sai an kawo masa riga ta ciki da mutum yake sawa ko sai an yanko masa ainihin wato abin nan gashin kai ko na gemu ko na wani guri cikin jikin mutum to wannan ita ma alama ce da suke nuna wannan wanda aka je wajensa doka ne duk wanda aka je neman wata waraka wajensa aka je ya ce mara lafiya ya kawo irin waɗannan abubuwan to kasan shi ma alama ce da za a gane boka ne wa zalika li i'tiqadihim bi ta'thiri khawas al ashiya allati tumass al badan aw tulazimu saboda su bokaye sun kudirce tasirin keɓantattun abubuwa da suke taɓa jiki ko suke lazumta jiki in dai abu yana taɓa jiki ko yana lazumta jiki to suna san wannan sun camfa wani abu suna riya wani abu game da irin wannan shi sa in suka in aka zo wajen su sai su ce sai an kawo musu kaza sai an kawo musu kaza irin waɗannan abubuwa na uku dalabuhu a hayanan li hayawanin bi sifatin muayyana wani lokaci kuma boka sai ya nemi a kawo masa wata dabba cikin dabbobi mai wata siffa a bar ayyanawa ka sawadi laun ka sawadi launin kamar mai bakin launi in kaji ne ce bakaki ke so in akuya ce ce baka za a kawo masa in ainihin dan bunsuru ne ce sai baki in saniya ce ce baka yake so a kawo masa liyazbahahu dan ya masalan misali liyazbahahu dan ya yanka wannan dabbar bi zikri ismi ghairillah da ambatan sunan wani wanda ba Allah ba alaihi akan lokacin da akan abin yanka aw bi ghairi aw bi ghairi zikri ismillahi alaihi ko kuma ma ba tare da ambatan sunan Allah ba kwata-kwata kawai a kama dabbar a yanka ta kawai ba ambaci sunan Allah ba. Wa rubbama latsaka bidamihi a makinal alami min almarid. Wani lokaci ma sai ya dinga shafa jinin wannan dabbar da aka yanka a wuraren da suke yi wa mara lafiyan ciwo. A ce ina ne an samo kaza mai wake-wake ko a samo wata ainihin wato wato wato wato abin nan mahaguwar akuya ka ji shekantaka ko ba haguwar afiya an fahimta saboda kan aka samu wannan sai a ce sai a yanka ta jinin a taro sai a inda mara lafiya yake jin ciwon ko yake jin rashin lafiya sai a shafa a gurin da haka da ka ji wanda ka je neman magani wajen sai yana cewa sai an yi wannan abun harka sai an zub da jini sai an yi yanka kuma yankan ma sai an samu ainihin dabba iri kaza mai launi iri kaza to ka sani shi ma boka ne yake cewa aura ma bihi ko kuma ya jefar da wannan dabbar da aka yanka fi makanin haribin a wani rufashen gini kawai ya ce in an yanka ta kawai a je a jefar da ita a wani kango suna fatan gane wannan shi ma wa zalika li i'tiqadi yake cewa sifatu sawad ta hawa aljin yace wato launin baki aljanu suna son sa launin baki to aljanu suna son wannan launin limailiha amma ila zulumat saboda yawancin aljanu suna karkata ne zuwa ga duhu suna son abu mai duhu suna son wuri mai duhu wa kadhalika qad ya'tamidu sahir haka ma kuma shi bokan zai iya dogara ila batiril uzni haiwanin zuwa ga yanki kunnan dabba an washe mihi ko kuma yi wa dabbar zane a yi mata wani zane a jikinta kaba da zabi yi kafin a yanka muhaddatan li amri Allah ta'ala ba da duk saboda saba wa umarnin Allah ta'ala saboda Allah ya hana a dinga a yanke wa dabba kunne ko wani abu mai kama da haka ya hana kuma a yi mata washu mu a yi mata zane a sa karfe da wuta ko abin a zana mata a cikinta to shi kuma dama ai ko da yaushe yana kishiyantar Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka sai sa a yi wannan wa muhawalatun litaghyir fil khalq da kuma kokarin canza halittar wannan dabba thumma la yuzakkiha sannan ba lalle ne ya yanka ta ba ko kuma thumma sannan la yuzakkiha li yunajjisa damaha sannan ba zai yanka ta ba dan yana son ya najasta jinin nata jinin ma ya zama najasa da aka ba yanka ta zai ko a shake ta ko ya mata wani abu da za ta mutu dan ya zama jinin nata ma najasa ne tunda ainihin wato abin nan ko kuma ai ai a yanke ta da ran nata jini ya zuba a ce da jinin za a yi abin da za a yi thumma yulqiha fi makanin mahjur sannan sai ya ce a jefar da wannan dabbar a wani guri da ba kowa li'annal amakinal khariba saboda gurare masu kuraguzai wanda suka rurushe kangwaye shine makanul khariba al amakinul khariba kangwaye hiya mahwa mahwa istiqraru shayatin to nan wurare ne matabbata ne wato matabbata ce wato wajen zama ne na shayatin shaydanu minal jin daga aljanu ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سنن شيخ الإسلام ابن تيمية ينجى إنهم سوء أي, الشيا... أي شياطين الجن شيطان الجنو يوجدون كثيرا في ال... يوجدون أنا سامس كثيرا ديوة في الخراب أتكن كنغواي والفلوات دكما أين وتوجيج ويوجدون haka kuma ana samun su fi mawazi'in najasat a duk wuraren najasa kal hammamat kaman bandakuna wuraren wanka wal hushush da inda ciyayi suke wal mazabin da inda bola take wal qumamin da inda shara take wal maqabir da makabartu wa shuyukhul ladina taqatarinu bihim ash-shayatin shehunnai da shaidanu suke haduwa da su wa takunu ahwaluhum shaytaniyatan la rahmaniyya zaka samu cewa irin wannan wa'anda shegunan da suke cakuduwa suke mu'amala da shaidanu to za ka ga halayen su na shaidanci ne babu rahmaniya babu tausayi ko jin kai a ciki babu yawuna kasirin ila hadhihi al-amakin su karan kansu za ka suna yawan tarewa zuwa wa'annan wuraren allati hiya ma'awar shayatin wanda nan ne matattara ta shaidanin za ga su ma irin wannan malaman suna yawan zuwa irin wannan wuraren انظر الدليل والبرهان على سرع الجن للإنسان كدوب أن اللتاف الدليل والبرهان على سرع الجن للإنسان الشاكنا 38 من جاء علامة نوكنا علامة هدو كتابته للثلاثم وهي المهتوية كما سيأتي وتربط قلامسي سنة ثلاثم kaga an yi wani abu mai kamar gada jaba wani kuma kaga an yi shi kamar kaguwa wasu abubuwan kuma kaga an yi wani hatimi shine talafin wahiyal muhtawiya kuma wannan talasun din wannan ko dai kaga an yi akwati ko an yi wani abu nan zane kamar gidan sukari an yi wasu gida-gida a ciki an rubuta wasu nambobi a ciki ko an rubuta wasu haruffa a ciki duk za ka dinga gani in kana kallon irin waɗannan ko hatimi ko kaza ko kaza za ga irin wannan wani abun kuma zai gan shi kamar an yi wani zane an ɗanyi wani mariki kamar kuba ko mukulli da haƙora haka da sauransu duk za ka irin wannan shi ake kira ɗalasu wahiyar muhutawiya kuma waɗannan ɗalasuman suna ƙunshe kama sayaci kamar yadda bayanin zai zo ala ashkalin suna ƙunshe da wasu sufofi wa ashumin da wasu kibiyoyi wa hurufin muqatta'a da wasu haruffa waɗanda aka yi tsinka su aka yayyanka su ba a haɗe su ba wa adadin suna kunshe da wasu adadi wasu nambobi wa rasmin da wani zane wato abraj wato wa rasmi abrajin da wani zane na abraj buruji buruji irin na taurari wa kitabatu asma'il kawakib da kuma rubuta sunayen taurari to shi ma duk lokacin da ka je wajen wani ko da sunan malanta ko da sunan neman taimako ko neman waraka ka je wajensa ka ganshi da irin waɗannan abubuwan to ka sani shi ma ya shiga cikin layin da ake magana a kai wa zalika kama yaz'umuna al-istinzalu ruhaniyati tilka al-kawakib hala kauniha fi muqabalati al-qamar mushrifatun alai wa zalika abin da yasa suke wannan zane-zanen kama yanzu umuna kamar yadda suke riyawa listinzali ruhaniyati tilkal kawaki wai wannan da an yi wannan zanen sai a ce ka rubu ka wannan hakimin in ka baje shi sai a baka wani turare a ce ka dinga turarawa to da an turara shi kuma wannan shedanin zai halarto a lokacin sai biya bukatar da ake so yi da haka kamar yadda suke riyawa wai a wannan lokacin da an yi wannan ko an yi wannan rubutun na dalasun din to wannan lokaci ne na saukar rauhanan wa'annan taurarin kuma daga cikin hanyoyin da ake bugar da mutane sai a ce to ai shi rauhani ba musulmin aljani ke shi taimako kawai ke bayarwa ba irin wa'ancan bakaken aljanu ba ne ba wani nan ba wani rauhani ko wani bakin aljani duk ɗaya ne kamar yadda mun karanta a baya ko hala kauni ha fi muqabalatil qamar a lokacin kasantuwar ana fuskantar wato muqabalati wato shi wannan dalasum din su zama suna fuskantar alkamar wata a daidai lokacin mushrifatun alai wato su zamanto su an daga su zuwa ga inda wata yake to wai wannan shi zai sa wannan rauhanin rauhanan wannan taurarin sai su sauka na biyar raf'u sauti bi tilawati ayati min alquran wato daga murya wajen karanta wasu ayoyi na alqur'ani thumma al-israru sannan suka ji an dan sirranta wasu abubuwa wa tamtamatu bi kalamin gaira mafhumin watamtamatu da sauri kuma wato wata magana mai sauri sai ka ji kamar wato abin nan kamar wato kaset irin mai zaren nan ya sarke kun san kasar ai wani lokaci irin wannan mai zaren duk da an daina yayin sa yanzu in ya dan sarki a ranka din yazo sai ya wani karata wa ba fito ya ba abun nan ba to sai shine tamtama zaka ji yayi aya karanto ayoyi wannan na jan hankali ne sai ka ji ai qur'ani bai ke karanta tunda muka je to da ya dan yi shuru dan nan ya dan yi wani gurnani ya yi wani gunguni me yace ba a san me yace ba ya daga murya yayi wannan sautukan alqur'anin yana so ya jiyar da kai ne dan kakka dauka cewa boka ne wannan gurnanin kuma da yake yi shine bokanci an fahimta summal israru sannan sai sirranta wata magana wa tamtamatu bi kalamin sai gaggawa da wasu maganganu ghairi mafhumin wanda ba a san ba ba za a fahimce su ba ba za a san me suke nufi ba wa azaima shirkiya da wasu ainihin wato surkulle irin na shirka la yasma'u hal marid wanda mara lafiya ba zai ji su ba fayaltabisu al'amru alaihi dan haka sai al'amarin ya rikirkitar da shi mara lafiya sai ya kasa gane a ƙarshe sai dinga ganin kaman wannan yana ganin ba boka bane saboda dai yana zuwa ya ganshi da alqur'ani kila ma irin qur'anin nan mai gafaka ne kuma ya ji shi ya karanto ayoyin alqur'ani amma ragowar abubuwan bai ji ba wanda ya raka mara lafiyan ma bai ji ba da aka so a wajen su alqur'ani yake karantawa to wannan shi ma ka gane wannan ita ma alama ce cikin alamomin da ake gane ainihin wato bokaye sun ma yata wa hamul maridu a can kasa lamba ta biyu sannan sai mara lafiya ya rude bi annahu yu'alaju bil qur'an sai ya rude sai ya zaci cewa an yi masa magani ne da alqur'ani wa kay yastardi as-sahiru aidan shaytanahu bi khalq ayatin min al-qur'an al-karim bi tama'ima wa dalasima wa azaima shirkiya wal iyaz billah shi kuma wannan bokan dole sai yayi wa'annan kalamusan sai ya yi wannan surkullan don ya yarda don shi bokan ya yarda da wannan aljanin da yake so ya zo ya masa hidima ya masa aiki bi khalda ayatin min alquran shi bokan ne ya bashi umarni cewa sai ya dinga yi masa ingausa ya hada masa wasu ayoyi na alqurani bi tama'ima da wasu layu wa dalasima da wasu dalasimai wa azaima shirkiya da wasu surkulla irin na shirka a gwamutsa su guri guda da ayoyin alkur'ani to sannan in ana so ya zo sai an yi haka saboda haka shi mara lafiya ayoyin alkur'ani ya ji amma tama'ima da dalasima da azaima shirkiya mara lafiya bai san da su bai ji ba da haka sai ya dauka cewa wannan malami ne na Allah ba boka bane wal iyazu billah Allah ya tsare to lokaci an ce yayi sai mu tsaya a na biyar din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana.